من بعده وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافزون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan uwa musulmi da muka tattaru a wannan markaz mai tarin albarka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana alhamis tara ga watan biyar hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 445 wanda yi daidai da 23 ga watan 11 miladiyar isa dan maryam alaihi salatu wassalam shekara ta 2023 don tunatar da junanmu lamarin addinin musulunci don kuwa da ya gabata ya yi karatu kan ɗai daga cikin ɗabi'u da musulunci ya yi yaka musulunci ya yi umarni da kowa ya guji waɗawa a cikin wannan ɗabi'a wadda ita ce hasana yanzu kuma za mu ɗauki wata ɗabi'a wadda ita ma ɗabi'a ce amma ita wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni ne da a yi da ita hadisi ya tabbata imam bukhari da imam muslim da ibn maja da turmudi sun gitar a cikin littattafansu hadisin hudaifa ibn yaman yake cewa حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام نوما فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد كجمر دحجته على رجلك فنفذ فتراه منتظرا وليس فيه شيء فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أهل يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمينا إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده وما أزفره وما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أوتي علي زمان وما أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينا ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سائلي وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا وذيفة بن يمان صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم wanda shi ne ma'abucin sirrin maza Allah sallallahu Alaihi wasallam da yawa daga cikin abubuwa wanda maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba da labari na fitintunin ƙarshen zamani uzaifa ne maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ba shi labarin waɗannan abubuwa a sirrance shi kuma yake gayin su bayan mutuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam saboda manzan Allah ya yi ma mutum bayani a sirranta tsakanin shi da shi wannan sirri ne amma bayan mutuwar shi sallallahu Alaihi wasallam to kuma wajibi ne ya fito ya sanar da wannan abu daga cikin waɗannan hadisai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yabba huzaifa labari abubuwan da za su amku ƙarshen zamani huzaifa yake cewa manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labari ko kuma ya ba su labarin hadisi guda biyu labari guda biyu ya ce ya ga ɗai amma yana jiran ɗaikin ya ce manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa lalle amana Allah subhanahu wa ta'ala ya sabke ta ne a cikin asali na zukatan mutane tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci kowa ya halicce shi ne amintacce babu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi tun warin ya halicce shi mayaudari kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce shi da amana kamar yadda ya halicci kowa a bisa fitira yake cewa kullu mauludun yulad ala alfitra fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasirani kowane ɗa da ake haihuwa ana haihuwar shi ne a bisa aƙida wadda take ingantatta a bisa imani da Allah subhanahu wa ta'ala uwayen shi ne suke maida shi ba yahude ko su maida shi ba nasari haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka amana Allah subhanahu wata'ala da ya halicci kowa ya sanya mu kowa amana a cikin asali zuciye shi kowa da Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi amintacce ne mu'amala ce ayyukanmu ne na yau da gobe za su sa Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan amana a cikin zukatanmu yake cewa mutane suka koyi wannan amana a cikin alkur'ani mai girma haka kuma a cikin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine hadisi na warko da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari ya ce sannan manzan Allah ya ba su labari akan ɗaukewa amana bayan Allah ya halice ta a cikin asalin zuciyar kowane namiji ko kuma kowane mutum kuma ya karanci wannan amana a cikin alkur'ani kuma ya karance ta a cikin sunnan manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba Huzaifa labari cewa wannan amana kuma da sannu sannu Allah subhanahu wata'ala zai dinga zage ta zai dinga jaye ta daga cikin zukatan mutane yace mutum zai yi kwana sai a zage amana a cikin zuciyar shi sai ta koma kamar misalin ka samu doki wari kal da ɗan ɗashin baki wanda bai wuce kamar dala ko ka samu wani gini a mai tancir wari sol sai a kawo ɗan ɗashin bakin da bai wuce girman ƙararro ba alaƙa ciki ya ce haka nan amana za ta koma a cikin zuciyar mummuni daga yin kwana ya ce sai ya ƙara yin wani kwana kuma a zage wannan amanar ta koma kamar kanta 'yan karama da take yitowa ga hannun mutum wannan duka misali ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga na cewa sannu sannu wannan amanar da aka halicci mutane da ita asalinsu a cikin zukatansu akwai ta to sannu sannu wannan amanar za ta kushe daga cikin zukatansu yake cewa sai mutane su wayi gari suna saye da sayarwa suna mu'amalarsu amma kowane ɗaya daga cikinsu bai cika amana kowa daga cikinsu yana cin wannan amana ya ce saboda ƙarancin amana a ƙarshen zamani zai kasance ana cewa inna fi bani fulan rajulan amina za a dinga cewa ai a gidan suwa ne akwai wani mutum ne yana nan shi amintacce in ka ba shi amana ba zai ci ba saboda karamcin masu riko da amana huzaifa yake cewa har za a samu mutum na tsance kamulalle ya cike dukkan sufofi wanda ake so na cika babban mutum ya ce za a cewa wa ya kai karin shi za a dinga cewa waye kai kyawun muskar shi za a dinga cewa waye kai kaifin hankalin shi da tunanin shi ya ce amma a cikin zuciye shi babu misalin kwarar zarra na imani yake cewa wani zamani ya zo shi lokacin da suka yi rayuwa tare da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'ubali ayyukun baya a wannan lokacin ba a riga an cire amanin ba suna da ƙarfin imani ba su saɓan Allah ba su ayyukan da ke sa a cire amana a cikin zuciya ya ce a wannan lokacin ba ruwan shi da kowa ma mu'amala yake bai bincike saboda yake cewa ya sani in dai musulmi ne to in ya bashi amana addinin shi zai mai dome shi ya ce in kuma ba nasare ne ko ba yahudi to shugaban shi zai kamo mai shi ya maido mashi shi ya ce amma yanzu zamani ya zo mani ba ne mu'amala da kowa a cikin ba ni ba kowa amana sai wani da wani wasu daga cikin malamai suka ce yadda na wasu mutane ɗaiɗaiku abun lura a cikin wannan hadisin shine yadda huzaifa yake ba da labarin cewa tun a zamaninsu tun kayan yabar duniya an ɗauke amana ana iya kilga gidaje da yawa ba a samu mutum ɗai ba wanda yake amintacce ne huzaifa bin yaman ya rasu shekara 36 bayan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun a lokacin yake cewa yanzu kan ba kowa zai mu'amala da shi ba ba kowa zai ba amana ba saboda mutanen a wannan lokacin an ɗauke amani ga tanar kowa canye ta yake kenan idan mu zai fa zai dawo yanzu to sai dai ya kulle ɗaki ya yi rayuwa shi kaɗai ba tare da wasu mutane tun da yanzu shekara kusan dubu da ɗari hudu da arba'in ko da ɗari hudu da goma da rasuwar huzaifa amma a lokacin yake cewa an ɗauke amana yin mu'amala da kowa sai da wani da wani yau da za mu dibi rayuwarmu mu dibi yadda muke tayyar da ita ba sai an gaya muku ba mun san babu amana a tattare da mu kowa yana jin tsoron kowa kowa yana kama jikin shi saboda idan mutum ya shiga gabanka sai dai Allah ya isa to mu sani ya koyan uwa musulmi duk al'umma wadda take so ta ci gaba wadda take so ta samu daidai ta ga daidai a cikin tayyar da lamurranta to dole sai ta rike amana dole sai mutanen da ke rayuwa cikin wannan al'umma sun zama amintattu addinin musulunci ya zo ne ba don komi ba don ya ingantar ma mutane da rayuwarsu su yi rayuwa amintatta su bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin aminci su koma a gare shi su samu gidan aljanna diyanda mutane za su ji daɗi diyanda arziki zai yarwanta a cikin jama'a diyanda kowa zai zama mai kuɗi ya yi arziki idan babu amana to babu aminci shi kuma idan babu aminci diyanda kake da kuɗi ba za ka jin daɗin cin wannan kuɗin ba yaya mutane za su yi rayuwa idan ya kasance yau in ka sai sabon moto to ka ware sayan kiluluwa kenan ba ka da incin ka kai wani lokaci na dare a waje yau a gidanka in ka shiga ka rihe waje ka rihe kurya ka rihe duk inda ke da kwai wani waje ke da kowa sai ka sa kile kare amma duk da haka nan kana yi bayan awa ɗaya bi kana walkawa kana yi towa kana haskawa da hitila saboda babu amana idan ko babu amana babu aminci babu yadda za a yi rayuwa ta daɗi ya ku yan uwa musulmi amana ta zo a alkur'ani a wuri hudu a wuri na warko amanar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ta bauta mashi shi kadai kan mu hada bautar shi da wani abubuwan da ya farlanta mamu mu yi aiki da su haka wanda ya hana mu mu hannu daga gare su Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا
أمانة توركو لتزوى cikin القرآن tace amanar da muka ɗauko a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya yi tayin wannan amana ya nuna mahalittun shi sammai da ƙasai wannan amana da kuma duwatsu dukkansu suka kame hannuwansu suka karɓar wannan amana fa hamala hannunsa sai mutum ya karɓi wannan amana innahu kana zaluman jahula saboda ya kasance mai zaluntar kanshi kuma ya kasance mai jayinci wannan amana da muka ɗauko a wurin Allah subhanahu wata'ala ita ce ta mu bauta mushi shi kaɗai ba tare da mu haɗa shi da wani ba to a yau amana ta warko da muka ware takewa amana ta warko da muka ware ci ita ce amanar da muka karɓo a wurin Allah ana shirka a yau za ka gani wasu abubuwan da da ake yi wanda yanzu ana ganin mai su ƙauyanci amma yanzu sannu-sannu za ka ga sun ware dawowa cikin mutane abin takaici kana iya ganin sarmai a da mai yawanci in kaga dan bori zaka ga tsoho ne ko kuma in kaga yan bori zaka ga tsohuwa ce amma yanzu sai kaga samari wai ka ji ana cewa wa an ga girka ake musu amana ta farko da muka ci wadda za ta kasance dalilin mu kasa samun aminci mu kasa samun zaman lahiya ita ce wannan amana ta bauta ma wani Allah wanda ba Allah ba subhanahu wata'ala ta gama bautar Allah subhanahu wa ta'ala da bautar wasu Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu cewa su wane ne suke da aminci su wane ne suka cancanta su rayu hankalin su kwance su shiga
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله سبحانه وتعالى يكتوى وأن دسك إيمان دا الله بس هذا إيمان سبدا ظالمتي sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi wane ne a cikin mu bai zalunci kanshi ba yace musu a'a ba wannan zaluncin ake ni ba a'a zaluncin da Luqman yake ce ma dan shi wa idh qala Luqman lil qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah إن الشرك لظلم عظيم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa su ne wa'anda suka yi imani ba su haɗa imaninsu ba da zalunci to waɗannan su suke da aminci su suka cancanta su rayu suna amintattu su rayu ba su da fargaba su rayu ba su tsoron komi mutum ya tashi ƙare biyu na dare ya tai inda yake so ya kai mutum ya tashi kare hudu na asuba ya hau hanyar balaguro to sai an bar shirka amma matukar ana hada Allah da wani duk sojin da za a kawo duk jandarman da za a kawo duk gardin da za a kawo to ba za su iya gamawa da matsalar tsaro ba matuƙa ana saba ma Allah subhanahu wata'ala ana gama bautar shi da ta wani Allah subhanahu wata'ala yake yace duk wanda yake shirka da shi to bai cancanci ya rayu ba a cikin aminci kenan wa'anda ba su shirka da Allah su ne suke da aminci shi yasa manzo Allah ya ce masabban shi ai shirka ita ce zalunci kamar yanda Luqman ya ce ma dan shi kada kai shirka da Allah kada ka kuskura ka hada Allah da wani kada ka kuskura ka tai wajen dan tsubbu kada ka kuskura ka tai wajen boka kada ka kuskura ka laka wani abu a jikinka kada ka kuskura ka dogara da wani da cewa shi zai kare ka wanda ba Allah ba ya ce saboda wannan zalunci ne wanda yake mai girma shi yasa so da yawa za ku ji malamai suna yawan magana kan shirka so da yawa wani har sai ya ga kamar an matsa musu an takura musu kullum azamin bari malami ɗai biyu uku da wuya a samu wanda ba zai yi magana kan shirka ba saboda ba don komi ba duk manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko baki ɗayansu ya aiko su ne don ya yi yaƙi da shirka ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين saboda mai malamai ke matsawa akan shirka saboda kamar yanzu ayat da alaran mai karanta mu Allah subhanahu wata'ala ya gani cewa shirka tana rusa aikin kowane ne aiki ko da ko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ke cewa mun yi wahayi gare ka da kuma wa'anda suka gabace ka da kayi shirka ko kuma da wani daga cikinku ya yi shirka to da dukkan ayyukan shi sun roshe in dai har aikin annabi sallallahu alaihi wasallam zai roshe to kenan ka gani babu wani mahaluki a ban ƙasa da zai yin shirka kuma ya dinga tsammanin zai samu wata rama a wajen ubangiji shi yasa malamai suke yawan jan hankali kan shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aqwa kuma al-aqafu alaikum ashirkul asghar yake ce masahabban shi mafi abinda nake ji muku tsoro shine shirka wanda take karama karama ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ji masahabban shi tsoro saboda ya san tana halakarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi so da yawa ayyi dambu a'zam wani irin zunubi ya girma wani irin sabo ne idan ka yi ƙarshen sabo kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun amsa shi guda ce da take cewa ashirku billah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqa ka bauta ma Allah ka hada bauta Allah subhanahu wata'ala da wani alhali kuma shi ya halice ka to mu amana ta warko da al'umma annabi Muhammad suka ce balle a wannan zamani shine amana Allah subhanahu wata'ala a cikin layin da yayi rusa ta Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala yana gaya mu cewa takadu samawati wal ardu wal jibal السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا Allah subhanahu wata'ala na cewa sammai da kasai sun yi kusa su tsari su babbare sama ta dinga zubowa ƙasa ta zazzage ta tsatsage duwatsu su narke ba don komi ba saboda ni an da'au lirrahmani walada saboda sun yi shirka sun kira ɗa ga Allah wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada bai dace ba a jingina ɗa ga Allah subhanahu wa ta'ala to yau ba mu ci Allah na da ɗa ba amma mun ɗoki ayyuka da yawa wanda babu mai yi sai Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a neme su a wurin wani in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba amma muna neman su a wurin mutane kenan wannan babu laifi da ke rusa ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar shirka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma ibn Abbas ya gula inni uallimuka kalmat ni zan sanar da kai wasu kalmomi ka kiyaye Allah Allah subhanahu wata'ala zai kiyaye ka idan ka tashi roko to ka roki Allah idan ka tashi neman taimako to ka nemi taimako a wurin Allah subhanahu wata'ala yau so da yawa muna duk abubuwan da muke na shirke-shirke za ka yi mutu yana cewa neman taimako ne ya yi wajen malam wani ina neman taimako a yi mini kaza ina neman taimako manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mushi idan ka tashi neman taimako ka nemi wannan taimakon a wajen Allah idan ka tashi neman agaji ka nemi wannan agajin a wajen Allah ya ce mashi kuma ka sani da dukkan al'umma za su tattaru a kansu amfanar da kai akan wani abu ba za su iya amfanar da kai komi ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haka da za su tattaru don su cutar da kai wani abu to ba za su iya cutar da kai wani abu ba sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara yau wani zai yi ciwon kai sai ya gani wai shi kamar bai dace a ciya ciwon kai alhali yana saba ma Allah ciwon kai ma in yayi sai ya ruga an buga mushi wane da ya turo shi waye turo ma zunuban kan yana kasuwanci ya ga cikas a cikin kasuwar shi kuma shi dirme yake da haram dirme yake da amana ya tattare kudaden mutane ya canji amma sai ya ce kullum addu'a yake kullum kasuwanci yake yi amma bai ganin daidai a wannan kasuwancin sai ya ruga da gudu wajen wani a ce yan kama wani kaza ima wani kaza to ya yi da lalacewa kenan babu abin da ke rusa da Allah subhanahu wata'ala kama a hada shi da wani a cikin bauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya gaya mu cewa shi yasa malamai suke matsawa mutum yana iya yin komi kai duk zunubin da za ka yi kai duk zunubin da za ka yi kana iya shiga ta hatar mashi'a in Allah ya gara ma ya gafarta ma in ya gara ma ya ma azaba kuma ba za ka dawwama ba a cikin wannan azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai bari ba ya dawwama a cikin wuta wanda a cikin zuciyar shi akwai ƙwayar zarra ta imani komin ya shiga ya kaso manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi cewa Allah subhanahu wataala zai hindo shi ya sa shi a cikin gidan aljanna Allah subhanahu wataala yake cewa amma kan wanda ya mutu yana shirka Allah subhanahu wataala zai gafarta billahi إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما
shi yasa za ku ga malamai suna yawan matsawa suna yawan ganin shirka ba don komi ba saboda wannan aya suna neman su ceto ku ne su ceto ku ne daga wadawa cikin wuta wutan nan zahi gare ta tsananin zahi ke gare ta shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya sauka mashi wa anzir ashiratakal aqrabin yaso yace ya fatima salini min mali ma shi'ti fa inni la ubni anki min Allahi shay'a ya ke Fatima ki tambaye ni daga cikin dukiya ta duk abin da kike so Fatima diyan manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam kuma wanda yayi so a cikin diyan shi amma yace mata ki tambaye ni daga dukiya ta abin da kika yi so fa inni la ubni anki min Allahi shay'a lalle ni ban iya amfana miki komi a wurin Allah haka ya tara ɗan uwan shi ya tara famun shi yake gaya musu cewa ku roƙe ni duk abin da kuke so ni ban iya amfana muku komi a wurin Allah shi yasa yayi iya kokarin shi yaga ya ceto babban shi Abi Talib daga shiga wuta amma karshe ya mutu yana akan shirka yace sai ya nema mu shiga farami Allah subhanahu wata'ala ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ma kana lin nabi wal ladina ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم sanin mu ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan gatan Allah ne babu mai darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ban duniya amma da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau alwashi sai ya nema ma faffan shiga fara sai ya nema mashi shafa'a a wajen Allah tare da cewa ya mutu yana mushriki Allah subhanahu wata'ala kai tsaye saukan mushi da aya ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu dhul qurba bai dace ba bai halitta ba ga annabi da kuma mummunai su dinga nema gafara ga wanda ya mutu yana mushriki alhali ko da ko sun zama yan uwansu ne alhali sun san cewa wa'annan yan wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wanda yayi kowa saukin azaba a cikin wuta wasu daga cikin malamai suka ce shine Abi Talib alfarmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai nema mishi a cikin wuta ne Allah subhanahu wataala zai mishi takalmi na ƙarfi amma ta wannan takalmin kwakwalwar shi tana ta wasa wannan ya ci alfarma annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to kai garantin alfarmar wa gare ka kenan ya dace amana ta warko da muka ci ita ce amana allah wanda ya halicce mu subhanahu wa ta'ala ya dace kowa ya gyara kayan shi mu dawo mu bi allah subhanahu wa ta'ala shi kadai mu yi watsi da dukkan wani abu mu yi watsi da layu mu yi watsi da wane turo mani mu yi watsi da cewa babu mai iya mani sai wane Allah subhanahu wata'ala ne ke iya yi ma duk abin da kake bukata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa man ta'allaka shay'an kila bihi aw kila alai aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya allaka wani abu yassa a zuciyar shi ko ya allaka gashi na ana gani ga hannu ne ko ga gingi ko cikin aljihu yake sawa ko cikin gidan shi yasa ya daura almanza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai bar shi da wannan abu wannan abin ya shige mushi gaba a cikin lamurran shi haka manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya allaka wani abu faqad ashraka duk wanda ya allaka laya to yayi shirka da Allah subhanahu wataala dan haka ya ku yan uwa musulmi amana ta warko da muka ce ita ce amana ubangijinmu mu dawo mu gyara kayan mu yi watsi da waɗannan abubuwa mu bauta ma Allah subhanahu wata'ala shi kadai za mu sha mamaki Allah subhanahu wata'ala ya yi mun alƙawari وعد الله الذين آمنوا
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yayi alƙawari zai ba mummunai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai zai ba su gajin ƙasa zai mallaka musu ƙasa ya ba su tamkini su dinga yin yadda suka ga dama a ban ƙasa ya ba su cikakken mulki su yi dinga yadda suka ga dama a bisa kan ƙasa a yau musulmi mun zama mi abin da muka zama ba don komi ba saboda mun yi watsi da addini saboda muna shirka da Allah ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sharaɗin ya ba mu wannan abu ya maida mu tsoron mu aminci ya yalwata mu arzikinmu mu kasance muna rayuwa wadda muke so irin wadda muke gani a wasu ƙasashe ana yi ba abun mamaki ba ne a wajen Allah mai irin wannan rayuwar sharaɗi guda ne ya ce ya abuduna ni la shirku na nishinta su bauta mani kada su haɗa bauta ta da wani kenan duk wani arziki da muke bukata duk wani aminci da muke bukata Allah subhanahu wata'ala ya yi mamu alkawari kuma alkawarin Allah gaskiya ne bai tada shi amma sharaɗin yanzu abu sharaɗin yana ga hannunmu in mun cike Allah subhanahu wata'ala zai cike mana idan kun ba mu cike ba a haka za mu yi ta tahiya cikin dimuwa haka daga cikin ayoyin da suka zo da amana a cikin alkur'ani akwai amanar da ake ba mutum irin ajiya Allah subhanahu wa ta'ala na cewa in kuntum ala safari وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أمانته الذي تؤمن.
فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari kenan yana daga cikin nau'o'in amana amanar da ɗan uwanka zai baka ajiya ko kuma ya baka bashi Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kun kasance a cikin halin balaguro za ku ba junanku amana ko za ku ba junanku bashi ya ce to farihanun makoda ba ku samu wanda zai rubutawa ba zai rubuta wani ya ba wani amanar kaza ya ce to ku sa wani abu wani ya rike wani abu in ya maido wannan amanar ya bashi kayan shi ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya ce shi kuma wanda aka ba amana to ya yi tsoron Allah ya maida wannan amana yadda aka ba shi kenan amana akwai wadda take amfuwa yau da gobe tsakaninka da wa'anda kake rayuwa da su ta kasuwanci ya baka kaya a bisa amana nan da kwana kaza ka bani kuɗi na ka yi ƙoƙari in bai iske kuɗin shi bai iske kayan shi kada ka canya kayan shi kuma ka hana mai kuɗi ka ci amana shi ka zalunci kanka ranar gobe Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka kun zamna a majalisa kun yi hira ko ya ja ka gehe ya baka labari yace wannan sirri ne tsakanina da kai to ka yi ƙoƙari ka san- ka tabbatar da ka riƙe wannan sirri wannan magana kattaita da gare ka idan ka je ka ba da kabba wani labari to ka sani cewa ka ci amanar wannan wanda ya baka wannan labarin rayuwa ta yau da gobe a cikin gidanku an zauna an tattauna hira wadda ta fami ce ta 'yan gida ce to amana ce kada ka yi dar- kai ka yarda ka hiddo ta a waje ba ruwanka da wane mi ya kwana da shi yau wane da mi ya tashi biya al'auran mutane manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana gani duk wanda yake biya al'auran mutane to shi Allah subhanahu wata'ala ne zai biki diddigin tashi al'auran kenan mutane mu rike amanonin da ke tsakaninmu na magana ne ko kuma na kudade ne ko kuma na kaya ne kayan aro ne ko kuma mine ne haka amanonin da ke cikin gida mutum kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim mutum zai je ma matar shi ta zo mishi su biya bukatunsu ya yi to waje ya ba da labari to ya ci amana kuma ya ci amanan Allah da manzan shi haka daga cikin nau'o'in amana akwai amana wadda Allah subhanahu wata'ala yabba annabawa da mala'iku ta tabligi Allah subhanahu wata'ala yana cewa akan mala'ika jibril muta'in thumma amin وإن ثم أمين shi mala'ika jibril abin yi maɗa'a ne a sama a sama mala'iku suna yi mushi ɗa'a sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kuma amintacce ne kenan wannan sifa ce ta mala'iku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin haƙƙin manzanni na cewa ya aiko su ne don su isar da amanar da ya aiko su da ita manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni lakum rasulun amin lalle ni a gare ku manzo ne wanda yake amintacce haka yana daga cikin nau'ikan amana amana ta kamun kai amana ta kau da idanu amana ta kare mutunci da tsare mutunci Allah subhanahu wa ta'ala na cewa ya abati sta'jiru inna khayra man ista'jarta la qawiyyun يا amin." أبت استأجر قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ɗayan su cikin kissa annabi Musa da yake ba mu labari lokacin da ya zo wajen ahlul madina ya iske ɗan mata guda biyu sun zo su shayar da dabbobinsu suka iske maza a wurin kowa na shayar da nashi sun koma gehe suna jiran waɗannan mazan su ƙare kin nasu zo su shayar da nasu annabi musa ya zo ya buɗe musu wannan rijiya ya shayar da su dabbobinsu suka nemi su taide shi daga gidansu tsabar kamun kai na annabi musa alaihi salam da amana bai taɓa ganin waɗannan biyan ba bai san su ba yana iya cin amana ya nuna yana buƙatar wani abu ga gare su ko kuma ya dinga tayya tare da su yana hira yana jin daɗi da hirar da yake da su ko kuma yana ƙoƙarin ya leka tsaraicinsu amma bai yi ko ɗaya daga cikin wannan ba sai ya sa su a gaba ya dinga tayya bayansu da ya ga haka nan ba tai ya koma a gaba suna biyan bayan shi sai dai in an kai su ce mashi ina wata ta ce mashi ina haka da suka zo suka ce ma baban shi ya abatista ajiru ya kai babanmu ka ɗauke shi a matsayin ɗan aiki inna khaira manista a jarta ƙawiyun amin lalle wanda za ka ɗauka a wannan aikin to yana da ƙarfi sosai kuma amintacce ne ba zai ci amanarka ba ba zai yaudare ka ba kenan wannan sifa ce ta mutanen kirki ɗiya 'yan uwanka ko ɗiyan makwabtanka suna yi towa ka aza shayi ba komi ba kake sai leƙensu kana kallon su kana ka kalli matar shi ka kalli diyan shi wannan cin amana ne ka kalli kanwar shi ka kalli magaje shi wannan cin amana kenan a mutunci na diya mata yana cikin amanoni da suke tsakaninmu ya dace mu kula da su kuma mu kare su suka ce inna khaira manista ajarta la qawiyun amin shi yasa zaka gani duk lokacin da za a bada amana za a dinga cewa a nemo amintacce a nemo amintacce don haka amana hali ne ko ɗabi'a ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da mu riƙe ta kan mu canye wannan amana kan mu dingaci tun daga wadda muka ɗauko ta tsakaninmu da ubangijinmu da ta tsakaninmu da kawunanmu da kuma ta tsakaninmu da wa'anda muke tare da su don haka take amana cin amana yana da abubuwa waɗanda suke tattare tare da shi na azaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu cewa yana daga cikin sufofin munafikai alaya mutum a cikin munafikai shine ya kasance yana cin amana ayatul munafiki talata daga cikin su yace idan tu'mina kan idan aka bashi amana zai yi yaudara ya canye wannan amana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu a hadisi ingantacce yake cewa ɗancin amana mayaudari za a aza mushi tuta ranar gobe alkiyama a rubuta mata wagga tutan wana ce ɗan gidan wana maciyi amana mayaudari haka kuma amana hanya ce da ta zuwa wuta Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mu cewa daraballahu matsalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة فرعون كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين mata ne guda biyu sun kasance karkashin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala matansu ne sai suka ci amanarsu suka yaudare su suka ƙi bin abin da suka zo da shi kuma suka dinga kasancewa suna masu sa hannu cikin masu musguna musu masu cutarsu Allah subhanahu wata'ala ce fakana tahuma falam yughni anhum min Allahi shay'a wannan annabawa ba su amfana musu koyi ba a wajen Allah suka kasance a cikin 'yan wuta tare kenan cin amana yaudara ya hanya ce wadda tana kai mutum a wuta ranar gobe alkiyama haka hadisi ya tabbata hadisi mai tsawo hadisin da imam muslim ya yi tar a cikin littafin shi hadisin labarin kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a zuwa da wutar jahannama tana da linzami dubu saba'in a kowane linzami mala'ika dubu saba'in ke shan shi za a jawo wuta a zo a azata a farfajiyar kiyama kowa a lokacin tsaba tsoro sai ya durkusa a bisa gwiwar shi Allah subhanahu wata'ala zai sa a buga sirati idan aka buga sirati a bisa wannan siratin ne kowa zai biya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amana za ta zo a dama sada zumunci zai zo a hagu duk wanda yake maci amana ne dancin amana ne wannan amana ba za ta bar shi bai tsallake wannan wuta sai ta ja shi a wada cikin wannan wuta haka duk wanda yake bai sada zumuncin shi sada zumunci zai ja shi ya wada cikin wannan wutar da haka ya koyan uwa musulmi don mu tsira da rayukanmu mu tsira daga shiga wuta to mu kiyaye amanonin da ke busa kanmu amanan mu tsakaninmu da Allah amanan mu tsakaninmu da wa'anda muke rayuwa tare da su amanan mu tsakaninmu da kawunanmu abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
alhamdulillah kun saurari shakka wani tsari goma